الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل هذا الدين شاملا لصلاح الدنيا والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالطهارة وحث على النظافة واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن التقوى خير زاد للعبد في دنياه وأخراه قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله إن من محاسن هذا الدين العظيم أنه دين الطهارة والنظافة لا يهتم بظاهر الإنسان فقط بل يطهر الظاهر والباطن وقد أثنى الله على أهل الطهارة فقال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يرعاها عند قضاء الحاجة فذكرنا النهي عن البول في الماء الراكد لما فيه من إفساد الماء وإيذاء الناس وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه واليوم نكمل معكم جملة من الآداب والأحكام التي يغفل عنها كثير من الناس أيها الأحبة في الله إن من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في الخلاء الاستنجاء في الرجيع والعظم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث وبالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن وفي هذا الحديث دلالة على عظمة هذا الدين فهو يعلم المسلم أن يكون مؤدبا حتى في أحوال الخلاء وأن يحفظ النعم وألا يستعملها فيها فيما يهان ويستقذر ومن ذلك أيضا النهي الاستنجاء بالروث والرمة وهي العظام البالية لأنها لا تحقق النظافة المطلوبة ولأن بعضها نجس أو مستقذر ومن ذلك أيضا الاستنجاء بمطعوم كالخبز أو غيره من الطعام وهذا من سوء الأدب مع نعم الله تعالى والله سبحانه يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فكيف يليق بالمؤمن أن يستعمل النعمة التي أنعم الله بها عليه في موضع الأذى والقذارة وكذلك لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كالورق الذي فيه ذكر الله أو العلم, الشرع أو العلم الشرعي أو ما فيه آيات من القرآن أيها الأحبة في الله ومن القواعد المهمة في هذا الباب أن النجاسة لا تزال بالنجاسة فلا يجوز الاستنجاء بشيء نجس لأن المقصود هو التطهير والتنظيف ولأن المقصود هو التطهير والتنظيف ولا يتحقق ذلك بما هو نجس في نفسه ومن الأخطاء أيضا أيها الأحبة في الله الإسراف في الماء عند الاست- عند الاستنجاء حيث زين الشيطان لبعض الموسوسين الإسراف الشديد في استخدام الماء في إزالة النجاسة ولم يرد هؤلاء الموسوسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدر هؤلاء الموسوسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجزئه الاستجمار بثلاثة أحجار أو القليل من الماء وفي ذلك يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومنهم من يحسن له, له استعمال الماء الكثير وإنما يجزئه بعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب فإن استعمال الأحجار فيما لم يتعد المخرج أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن وال- ومن لم يقنع بما وقع الشرع فهو مبتدع شرعا لا متبع والله الموفق وقال أبي عمرو البارودي ويدخل في ذلك ترك صنابير وترك صنابير المياه بدون غلق أو إحكام غلق بعد الخروج من دورات المياه فيؤدي ذلك إلى إضاعة الماء بدون ضرورة والمسلم منهي عن إضاعة ما فيه منفعة للمسلمين أيها الأحبة في الله ومن ذلك أيضا عدم الاهتمام بتنظيف اليد بعد الاستنجاء حيث كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلك يده بالتراب بعد الاستنجاء والقصد نظافة اليد من القذر من القذر الذي علق بها أثناء التطهر وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود عند أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجي فقال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ومما يستفاد من هذا الح... من هذا الفعل استحباب غسل غسل اليد بعد الاستنجاء بما تيسر للمرء في ذلك في ذلك الوقت من صابون او نحو ذلك حرصا على نظافه اليد وحسن ال... وحسن الرائحه ومن الاخطاء ايها الاحبه في الله انها التشدد والانكار على من يبول قائما والحق أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا وهو أستر وأبعد عن عن عن تطاير النجاسة لكن ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت على عقبيه فتوضأ فمسى على خفيه فدل ذلك على الجواز عند الحاجة أو عند أمن تطا- تطاير النجاسة فلا ينبغي للمسلم أن يش أن يش أن يشد أن يشدد في مسألة في مسألة تثبت بها السنة ولا أن ينكر على الناس بغير علم أيها الأحبة في الله إن الإسلام دين النظافة والطهارة وإن المسلم الحق هو الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها لأن ذلك من كمال الإيمان فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على تعليم أهليكم وأولادكم هذه الآداب فإنها من محاسن الدين ومن أسباب صحة الصلاة وقبول العبادة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka yan uwa masu girma ga kaɗan daga cikin fassara abin da ya gabata cikin khutba ta yaren larabci da muka gabatar yanzu yanzu nan bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya cika mana addini na musulunci sannan kuma ya cika mana ni'imominsa a gare mu sannan ya sanya wannan addinin namu ya zamanto ya game dukkan wata maslaha ta duniya da kuma ta lahira sannan na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda shi kadai yake bashi da abokin tarayya wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yin tsarki sannan kuma ya kwadaitar akan yin abin da ya shahi tsafta bayan kuma haka na shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane ga baki ɗaya bayan haka yan uwa ina makai na wasici da ku da tsoron allah maɗaukakin sarki domin tsoron allah maɗaukakin sarki shine mafi alkhairun guziri da bawa zai rika a nan duniya da kuma lahira kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake cewa wata zawwadu fa inna khairar zadi taqwa wattaquni ya ulil albab allah maɗaukakin sarki yake cewa ku samu guziri ku yi guziri domin lalle mafi alkhairun guziri shine abin da ya shahi attaqwa shine jin tsoron allah da kuma kiyaye dokokinsa wattaquni ya ulil albab Allah madaukakin sarki yace sannan kuma ku ji tsoro na ya ku wa'inda kuke ma'abuta hankali bayan haka ya ku yan uwa musulmi a khutban mu da ta gabata mun yi magana akan abin da ya shahi ladubba da kuma wasu kurakurai da muke afkawa cikin abin da ya shahi tsarki to a yau za mu ci gaba da wannan khutubar da muka ɗauko domin ci gaba da ganin ladubba da kuma hukumce-hukumcen da mutane muke gafala a wannan zamani dangane da su yayin da muka je tsarki daga cikin abubuwan da ake saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane da yawa suke afkawa ciki yayin tsarki a cikin bandaki shine alistinja'u fil raji'i wal 'idham shine yin tsarki da abin da ya shahi kashi ko kuma abin da ya shahi kashi na dabbobi domin zaka ga wasu musamman a ƙauye zaka ga abin da suka samu suna yin tsarki da shi to mu sani ba a yin tsarki da wa'annan abubuwa domin hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi tsarki da kashi ko kuma abin da ya shahi kashin dabbobi domin wa'annan abubuwa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abincin 'yan uwanku ne aljanu domin akwai aljannu wa'anda suke musulmai domin zaka ga hatta a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana ambatawa zaka ji aljanu suna cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal khati'un daga cikin mu akwai musulmai wa min akwai kuma wa'inda ba musulmai ba to daga cikin mu akwai musulmai wato ma'ana su aljanun to kaga wannan yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kai tsaye game da yin mi game da yin tsarki da abin da ya shahi kashi domin shi kashin nan shine abin da aljanu suke ci musulmai kenan yayin da mutane suka yi da cin naman su suka yadda kashin nan to aljanu shine abin da suke ci sannan shi kuma kashin dabbobi shine abin da dabbobin su kuma suke ci a matsayin abin to saboda haka sai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani da ayi tsari da wannan domin za a sa najasa a ciki kaga kuma idan aka sa najasa a ciki an sa najasa a cikin abincin wa'inda yake aljanu da dai sauransu to kaga daga cikin wannan hadisi zamu ga cewa wannan wata abu ne da yake nuni akan girman addini ta yanda addini yayi bayani akan komai hatta mi hatta abin da ya shahi biyan bukata shi yasa musulmi ya kamata ya kasance mai ladabi ya san ladubban shiga ban daki da kuma ladubban da ake aikatawa yayin da za a biya bukata daga ciki abu na biyu ya koyan uwa musulmi shine yin tsarki da abin da yake abin da ake ci idan aka ce abin da ake ci kamar misali kamar biredi ko wani abu makamancin haka zaka ga wasu suna yin tsarki da irin wannan abubuwan musamman a irin kasashen da aka ci gaba zaka ga wani yana daukan gurasa ko wani abu makamancin haka ya ce zai yi tsarki da ita wannan kuskure ne da mutane suke yi ba a yin tsarki da abin da yake abinci ne me yasa domin iya daga cikin gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi shine a girmama hatta da abinci abinci bai kamata a sanya a zo wajen tsarki a ce za a yi tsarki da abin da yake mutane suke ci domin kai idan kana ga ka wadatu da irin wannan abincin akwai wa'inda shi suke bukata ba su samu ba wasu suna kwana ba su samu wannan abin ba shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi ma bayansa Allah madaukakin sarki yace wa thumma sannan kuma latus'alunna wallahi tabbas sai an tambaye su yawma idhin a ranar tashin alqiyama 'anin na'im game da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu ma'ana za a tambayi mutane ni'imar da Allah ya yi musu shin sun gode mishi ko basu gode mishi ba sun yi abin da ya kamata da wannan ni'imar da Allah ya yi musu ko basu yi abin da ya kamata ba kawo ko wanda ya tsarki da abin da ake ci ni'imar da Allah ya mishi kaga ko bai gode ma Allah madaukakin sarki wajen abin da ya shahi ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mishi sannan kuma baya halatta a yi abin da ya shahi tsarki da abin da yake ana ganin mutuncin wannan abin ko ana ga girman shi abu wanda yake mai alfarma kamar mi kamar abin da ya shahi wata takarda da za a rubuta sunan Allah a ciki ko kuma wani abu makamanci haka ko wata takarda da adakwai ilimi na duniya ko na lahira a jikin saboda girmama sha'anin ilimi wannan shi ma bai kamata a yi abin da ya shahi tsarki da irin wannan ba idan ka rasa ruwa addinin musulunci ya shar'anta ma mutane su yi tsarki da abin da ya shahi tsarkin da ake ce mishi alistijima shi ne mutum ya nemi duwa ya guda uku ya yi tsarki ba dole sai ka samu wata takarda wanda ba rubuta sunan Allah ko na abu makamancin haka a ciki ba musamman kuma gashi yanzu an ci gaba akwai lotus akwai sauran abubuwa zaka iya amfani da su daga ciki abu na gaba ya koyan uwa musulmi akwai wata ka'ida wadda take mai muhimmanci wata irin ka'ida ce shine abin da ya shahi annan najasata la tuzalu bin najasa shine ita najasa ba a kawar da ita da kuma abin da yake na najasa ma'ana mutum ba zai zo ya yi tsarki da abin da yake najasa ne kuma ya ce zai yi tsarki da shi ba ba zai yi ba domin shi tsarki hikimar yin tsarki shine a gusar da najasa to kai kuma da ka zo yin tsarki sai ka ɗauko najasa kuma kana so ka kore najasa kaga ba zai yi ba sai dai ka ƙara ma kanka najasa to shi ma akwai wanda zaka suna kuskure sai su samu wani abu wanda najasa ne kuma su ce za su yi tsarki da shi wannan kuskure ne wanda bai kamata ba ya koyan uwa musulmi daga ciki kuma abin da ake kuskure wajen yayin da mutum ya zo tsarki shine abin da ya shahi bannan ruwa domin zaka ga mutum ya zo zai yi tsarki ko arwalla sai ya saki ruwa ya yi ta amfani da ruwa mai yawa wannan kuskure ne mai girma me yasa aka ce kuskure ne mai girma saboda shedan ne mafi yawanci yake zuwa yana yi ma mutane wasu wasi akan cewa su yi abin da ya shahi su saki ruwa su sa ruwa da yawa tana yiwa najasar ba sauta ba ko wani abu makamancin haka zai zo ya ta sa musu wasu wasi kamar yadda a cikin khutbar mu da ta gabata muka gabatar shi yasa zaka ga ma al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa idan najasa ta ta zamanto ta gushe to ba sai an ci gaba da zuba ruwa ba yayin da mutum ya zo tsarki ya sa ruwa sai najasar ta riga da ta gushe babu ita ya kawar da ita to ba sai ya ci gaba da sa ruwa ba me yasa saboda wannan ruwan da zai zamanto ya ci gaba da zubda zai zamanto a matsayin israfi ne Allah madaukakin sarki kuma ya hana Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku yi abin da ya shahi kada ku zomanto kuna yin almubazaranci kuna bannata ruwa domin Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke masu banna zaka ga akwai kasashen da wuraren da ana wahalar ruwan nan ma amma zaka ga mutun yazo yazo musamman yanzu da aka ci gaba wajen pompo ko wani abu makamanci haka mutun zai zo ya kunna pompo da sunan zai yi arwalla kaga irin ruwan da yake zubarwa wannan iya daga cikin abin da ake ce mishi al-israf bannatar da ruwa ne shi yasa ma wani malami yake cewa iya shiga ciki kuma mutumin da yazo ma'ana iya shiga cikin israfi bannatar da ruwa shine mutumin da zai zo ya yi arwalla ya bar famfo a kunne ko kuma ya ki kashe shi duka zai bar ruwa yana zuba wannan iya daga cikin abu mafi kuskure da ake domin baka gane muhimmancin ruwa sai ka yi bulaguro musamman abin da ya shahi a sahara wajen da aka rere dan ne aka san muhimmancin ruwa domin lokacin da mutane suke bulaguro a sahara akwai wanda ya taɓa yin wannan bulaguron yake gaya mana cewa idan ka rike guzurinka na ruwa in aka ga kana ɓanna da ruwanka ne ba ruwan mutane ba kai ne ka zo da shi aka ga kana ɓanna da shi mutane suke kama ka su baka kashi su hana ka ɓanna me yasa saboda idan ruwanka ya ƙare za ka dawo wajensu ruwansu za ka ringa amfani da shi to saboda haka mutane suke mi idan ana bulaguro aka ga kana ɓannan ruwanka a sahara sai an yi maka abin da ya shahi duka ma kuma a hana ka saboda a wannan lokacin lokacin aka san muhimmancin ruwa domin za ku yi tahiyar kwana biyu kwana uku babu ruwa ya za ka yi kai wasu suna yin tahiyar sati ko wata guda ma babu ruwa wannan ruwan da suka ɗauka shi yasa yake ce mana babu zancen wai ka tashi da saye ka kurkure baki ko ka yi wanka ko wani abu makamancin haka har sai ka isa inda za ka tafi domin wannan ruwan da ka ɗauko yana iya karewa kawai abin da za ka yi za ka ringa sha ne ko a ruwan lama ba a yi sai dai a yi taimama me yasa saboda ba a da tabbacin za a samu ruwa a nan kusa sai idan an samu ruwa kuma a wannan lokacin za a iya abin da ya shahi a yi arwala to ya koyan uwa musulmi wannan abu ne wanda yake bai kamata ba a zo ana ɓannatar da ruwa domin za ka ga wataran ba ma sai mutum in iya yawo ko iya yayi bulaguro a cikin sahara ba wataran idan aka yi kufiyar aka ɗauke ruwa babu ruwa ba ku da masaniya a gida aka cire ruwa ba ku ɗauki ruwa ba za ka ga irin wahalar da kake sha duk da yanzu alhamdulillah akwai forage forage a cikin unguwanni da ake yi Allah madaukakin sarki ya saka wa mutane da alkhairi a takaice dai abu ne wanda bai kamata ba bannan ruwa yayin da aka zo tsarki ya koyan uwa musulmi abu na gaba daga cikin abubuwan da ake kuskure yayin biyan bukata ko tsarki shine mutum zai shiga ban daki ya huto amma kuma ya bar abin da ya shahi ba tare da ya wanke hannun shi ba shine adamu lihtimamu bi tanzifil yadi ba'da al-istinja za ka yi mutum ya shiga yayi bayan gari amma zai huto daga dush kuma zai huto bai samu ya wanke hannun shi ba kawai ya kawar da najasa sai ya hito haka nan wannan iya daga cikin kazamta da mutane muke afkawa cikinsa wanda kuma addinin musulunci addini ne da ya zo ya yi bayani a kan tsafta ya zo ya kula da sha'anin abin da ya shahi tsafta shi yasa ma za ka ga a shekarun baya da aka zo aka hana musulmai sallah wani lokaci aka hana su yin jam'i da dai sauransu da sunan wata cuta wadda ake ce mata coronavirus za ka ga da aka zo an ana cewa ai mutane su wanke hannu wanda kuma turawa asali su sama addinin musulunci bane ba domin addinin musulunci babu wani addini da ya kai shi tsafta addinin musulunci sun tardo shi ne dama addini ne sai ba su wanke hannu amma mu a kullum sai mun wanke hannu sama da so nawa idan mutum ya tashi zai yi arwalla sai ya wanke hannu so nawa yake wanke hannu idan ya tashi zai ci abinci sai sai ya wanke hannu a takaice mu muna cikin tsafta dama suka same mu shi yasa wannan karerayen nasu da suka zo a lokacin bai yi amfani ba sannan kuma basu ci nasara akan shi ba domin ba ko ina aka bar sallan ba dama an so a hana mutane sallah ne ta yanda zai zamanto mutane sun bar alkhairi ko kuma in ce an so a hana mutane samun ladan jami'i ko da yake ma an hana wasu domin za ka ga ana kai polisai ko abu makamanci haka su hana mutane kaga wannan duk iya daga cikin kuskuren da aka yi domin su kafiran nan suna karanta addinin musulunci yadda ba mu zato ba mu tsammani daga cikinsu akwai wanda suke zuwa su koyi larabci ba wai don komi ba sai don su shiga su karanta addini su karanta alkur'ani su fahimce shi su karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu su fahimce ta sannan sai su kama musulmai shubuha ko su hana musulmai yin abin da ya dace kaga a yanzu me ya mana saura banda sallah cikin jama'a mafi yawanci shine kawai abin da mutane suka rike zaka ga mutane ba ruwansu da zumunci zaka ga mutane ba ruwansu da yin adalci cin amana ko ina annamimanci ko ina amma dai sallan nan da an kira sallah zaka wa mutane sun zo to ashe wannan sallar ita ta mana saura sallah cikin jam'i amma kuma sai aka zo ake hwama a hana mutane samun wannan ladan na jam'i saboda mi saboda an san irin falalar da addakwai wajen abin da ya shayi samun sallah ta jam'i kuma an san da cewa wasu waɗanda suke gafalallu idan aka hana sallar jam'in nan to wallahi a gidan ma ba yi suke ba domin akwai da yawa wanda su an hana su yin jam'in kuma a gidan ba sallah suka yi ba kaga sun yi asara kenan to shi yasa irin wannan abubuwan dama mu musulunci ya zo mana da abin da yake na tsafta ne shi yasa ma zaka daga cikin tufafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so su ne fararen tufafi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin tufafin shi farare ne kawo ko wanda yake sa fararen tufafi kawo babu shi babu dauda domin horin tufafi ko da kura kadai ake a cikin gari zaka ga tufafin nan sun yi dauda dole sai ya sake tufafi to a takaice dai ya kamata mutum idan ya biya bukata ya fito ya samu ya wanke hannun shi domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya fito daga cikin dush yana sa hannun shi cikin ƙasa ya wanke sannan ya sa ruwa ya wanke hannun shi saboda mi saboda kawar da najasa da kuma kawar da wani wari wanda zai iya biyarwa cikin hannun mutum ko wani abu makamancin haka to kaga a lokacin yanzu akwai sabili akwai omo akwai abubuwa da yawa wanda za a iya sawa a wanke hannu kaga kenan abin da yafi dacewa gare mu kenan mu yi amfani da irin wannan muna tsabtace abin da ya shahi kayanmu da kuma hannayenmu ya ku uwa musulmi daga cikin abubuwan da suke ake kuskure a ciki wajen abin da ya shahi yin tsarki shine idan mutum ya zo ya yi tsarki a tsaye misali wajen da bai kamata ba sai kaga ana ta da jijiyar waya a ce za a hana shi yin fitsari a tsaye misali tabbas abin da ya zo a cikin addinin musulunci shine abin da ya fi kamala shine mutum ya je ya yi fitsari a abin da yake waje wanda yake mai tsabta ya je ya tsugunna ya yi fitsarin shi wannan shine abin da ya fi dacewa da ɗabi'a sannan kuma abin da ya fi dacewa da suturce jikin mutum wani ba zai ganka ba to amma shi addinin musulunci idan abu ya tabbata to kai ba za ka zo don kai a tunaninka ko a al'adarka abu kaza baya da kyau ba ka ce ka kushe shi me yasa saboda dama addinin musulunci bai zo don kai al'adarka kadai kai bahaushe ko kai balarabe ko kai bafaranshe ko kai kaza a'a shi addinin musulunci ya zo ne ya tafiyar da shari'a yanda shi addinin musuluncin ya so ba yanda mu al'adar mu ta zo ba ko yanda mu muke so a'a yanda Allah ya shar'anta abin shi haka ne zai kasance domin za ka ga wani abu idan kai mai muni ne al'adarka to a al'adar wani wani abu ne mai kyau misali yanzu a cikin al'adarmu namiji ya sanya buje ko ya sanya zane abu ne wanda yake abu ne mai muni saboda za a ce dan daudu ne amma idan ka je irin su sudan irin su kasashen laraba wasu daga ciki zaka ga su al'ada su ce namiji yana iya sa zane kaga ba shi ke nuna cewa dan mu al'adar mu ba a sa zane sai mu ce kawai haramun ne bai yiwa a sa ba a'a sai dai mu ce bai dace da al'adar mu ba domin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma al'adar su shine suna sanya gefto ne suna sanya zane ba a ci gaba ne yanzu da aka ci gaba ake yin wando da sauransu kaga wannan wai dan in nuna mana cewa akwai abin da in a al'adar mu baya da kyau ba wai shi ke nuna addini bai da kyau ba a'a hatta al'adar namu sai dai kaji ana cewa bai dacewa ba cikakka mala bane ba yana taba mutuncin mutum misali hutsari a tsaye to amma hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha take cewa duk wanda yake gaya muku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye to kada ku gaskata shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin fitsari a tsaye ba me yasa saboda Aisha radiyallahu anha a cikin gida kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin yanda yake bawli yana shiga cikin bandaki ne baya yi a tsaye to amma hadisi ya zo daga ina ga hadisi daga Hudhaifa shi kuma wata rana suna tahiya yake cewa sun zo wani waje inda da adakwai kazamta a wajen ma'ana idan mutum yace zai tsugunna yayi bawli to wannan kazamta tana iya taba jikin shi ko ta taba tufafin shi sai yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali a tsaye hadisi ne wanda shi ma ya inganta to sai malamai suka hada hadisan guda biyu ga hadisi daga Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wutsari a tsaye ko suka tashi ga hadisi daga Huzaifa kuma ya ce ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye malamai da suka hada sai suka fitar da natija menene natija shine duk lokacin da mutum ya zo zai yi bawali da ya zo zai yi bawali sai wajen akwai najasa idan ya tsugunna domin wai menene hikimar yin bawalin shine a tsarkaka daga najasa ko ba haka ne ba shine hikima to kai yanzu da ka zo za ka yi bawali wajen akwai najasa ciki idan ka tsugunna kuma najasa za ta iya tafi tufafinka shi kuma so ake ka gusar da najasa to kaga a nan malamai suka ce sai ka yi abin da ya fi dacewa da kawar da najasa idan in ka tsugunna kin babu abin da zai same ka na jinsa to ka tsugunna shi yafi amma idan kai a tsaye kuma babu kuskure me yasa saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka zo waje gashi nan waje ne mai kyau zaka iya a tsugunne kuma a wannan lokacin bai dace kai a tsaye ba shine abin da malamai suka fitar da natija kenan waje mai kyau zaka iya a tsugunne amma wajen da najasa za ta iya taba jikinka ko ta taba tufafinka to he kai a yanda kake so shi yasa zaka ga yanzu ci gaba ma da aka samu kasashen larabawa ko na abu makamancin haka zaka ga akwai wasu na'urori da ake yi ma na bawali yayin da mutum ya zo zai fitsari a tsaye ake yin su domin zaka ga inda aka ci gaba ko hatta a nan za ka wuraren da aka ci gaba ana sa irin wannan a cikin ban a cikin dushi-dushi za ka ana sa irin wannan a takaice dai kamar abu ne wanda baya da kyau ka ce za ka hana mutum don ka gan shi ya yi fitsari a tsaye ko kuma ka ce za ka kyamace shi me yasa saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya koyan uwa musulmi mu kiyaye wa'annan abubuwan duk abubuwan nan da muka karanto tun daga farkon khutba da muka yi akan abin da ya shahi ladubba da ake yi yayin tsarki hudubar da muke yi a yanzu suna magana akan abin da ya shahi kurakurai da kuma wasu bid'o'i ne da muke yi yayin da muke tsarki wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin abin da ya shahi tsarki wai me yasa saboda shi wannan tsarkin sai ya cika ya tabbata sannan ibadan mutum za ta yi za ta tabbata shi yasa ya koyan uwa musulmi mu sani wa lalle shi addinin musulunci addini ne da ya zo ya bayani akan tsafta addini ne da ya zo ya bayani akan tsarki za ka ga Allah da kanshi ma yana cewa Allah yana son waɗanda suke masu tsarki masu yin tsarki masu tsarkakuwa daga najasa ashe abu ne da yake nuna mana cewa mu kula yayin da za mu yi najasa mu zamanto mun tsarkaku da kyau sannan kuma addini ne da yake magana akan ladabi domin duk wani abu da za ka gani wanda yake mai girma ne ko karami ne a addinin musulunci zaka ga addinin musulunci ya zo yayi bayani akan ladubban kaza ladubban kaza wanda wannan farko ne daga cikin bangaren khutban mu khutbobin mu da zamu gabatar domin khutbar tamu mun mata take ne da kurakuran masu sallah da kuma bid'o'in da masallata suke yi to kaga sai muka fara daga tsarki wanda wannan insha Allah ta'ala ina ga shine zai zamanto na karshe game da abin da ya shafi bayani akan tsarki zamu shiga kuma bayani akan arwalla da kurakurai da kuma bid'o'i da mutane suke yi wajen yin arwalla muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gabatar da wannan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan wani abu wanda yake na bid'a da na kuskure a cikin addinin mu Allah madaukakin sarki ya zauna zaunar da kasashen musulmai lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sanya nutsuwa da aminci a kasashenmu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharri da kuma masharranta Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga mahassada Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga makiya waɗanda suke kawo mana tarzoma da alloba a cikin kasashenmu na musulmai su hana mukunce hankali duk wani wanda yake da hannu a cikin mutanen da suke tayar da kasashen musulmai lafiya Allah madaukakin sarki kafi mu sanin sa ya Allah kai maganin sa idan yana shiriwa ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da shi idan ba mai shiriwa bane ya Allah madaukakin sarki kai maganin sa sawa'un mutumin nan a cikin mu yake ko a cikin kasan mu yake ko a wajen kasan mu yake ya Allah kai kafi sanin yanda ya cancanta gare shi ya Allah kai abin da ya kamata a gare shi duk wani wa'inda wanda yake cutar al'umma daga cikin shugabanni ya Allah maɗaukin sarki ka shirye shi idan mai shiriwa ne Allah maɗaukin sarki idan ba mai shiriwa bane ya Allah ka masanya mana wanda ya fi shi alkhairi daga cikin talakawa waɗanda muke a cikin ƙasa waɗanda muke ƙoƙari muna tayar da hankalin mutane muna wasu abubuwa ya Allah in masu shiriwa ne a cikin mu ya Allah ka shiryar da su idan ko ba masu shiriwa bane Allah maɗaukin sarki ka yi mana maganin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله